بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين misali ya ƙara hada mu a wannan rana ta lahadi a shida ga watan sha'aban shekara ta 1947 wanda ya ji da 25 ga watan januwari 2026 miladiya a wannan daura ta mu da kasa ba muna gabatarwa na wata da na cikin littafin alwajis fi nahawi wasaf jiya jiya mai kuka samu kan mahama a yan zamani suna suna sawa suna cewa mahamada ba ku same ta a cikin wani tafi ba سيبويه التي وسألت الخليل عن مهمة فقال هي ما أدخلت معها ما لغوا بمنزلة مع مع متى ya tambaye shi akan akan ita mahama din sai ce ma ce a karan mata wani ma a gaba kari kawai kawai ba wai ba ta da wata ma'ana illa kari ma ma ne a wurin haka kaga yadda malamai suke sai ba wai kusan yanki yanzu ya yi makowa jin mulki a nahawu amma kaga a cikin je kalmar littafin sa alkitab sai ya ce ya tambaye ya tambaye malamin sa sa'al yana yana yana nuna to ban sha'awar ilimi yadda yake al-khalil babban malami ne malamin sai ba wai ne so kusan da shi ne yayi graduate din sa amma daga baya ma sai zo ya zama ya fi shi ya fi shuhura a wannan babu duk da khalil ba wai sa'arud nan da wasu abubuwa na da qur'ani gami da musamman wasu suna da sauransu duk ya taimaka halil yadda ake fi larabci a yanzu duk ya taimaka halil ibn ahmad al-farahili to inda kisa ya tambaye ke cewa to ma ce aka kara mata ma kamar a ce mata ma aina ma haifu ma shine aka sa ma ma to in yace ma ma wani hawo nan ba ta irin hawo ta tikila zama hawo sakt wal ilhaq wal wal waqf wata kila abin da yake nufi kenan inda aka ce ma kamar sulfaniya maliya ta gina abin da ke nufi amma dai har yanzu da ban ci karo da gaskiya inda a rubuce larabci da ɗanɗan larabci da ake cewa mahamad ba inda dai za ku ga wasu na amfani da shi a zamani a yanzu ba sai ina ka samu shi ba ko sun yi kiyasan ne sun yi kiyasi ne kuma zama larabawa sun karɓar shi kenan amma dai a baya can ban ga suna amfani da shi ba ta sai menene kuma ya kusa mu yau da su abin da ifin jiki na yi walaliba aina isim ce ko zai listifam شنو إن احتاجت إلى م... إلى إذا لم تحتاج إلى جملتين وإن احتاجت إلى جملتين كانت شرطية جازمة آه. wannan shi ne shi ne aikinta dama dai kusan duk aburuf duka su asma ne a kan ce duka ka ce a amatuwa an ka ce a amatuwa ana isa masu ɗin togaciya shi ne kaga ana ya sami su izma izma muka ce murakaba ne min iz wa ma in ka ce iz kuma ga wasu na cewa harfin ne alal asah kamar kiti ba wai ana iya samun wasu abubuwa ga amma dai amatu avruf asma galibi su sunaye ne in ba wasu da aka samu sabani ba saboda suka zama sunaye saboda suna da ma'ana a karan kansu su suna da لأنها تحمل معاني مستقلة سؤال ما أنوني أكرن كانسو sabanin su harfa harfa kamar yadda muka baro a baya laha ma'anan ya suka ce ma'arabi su sai sun an dan fara su da wasu su sai an dan fara su da wasu su amma su ka ga su wannan aburuf haka su suna da ma'ana a karan kansu su suna da ma'ana a karan kansu suka ce ma la yadullu ala ma'anan fi nafsihi wa inna ma yadullu ala ma'anan ma'a ghairihi shi ma'anansa ana kiransa huruful mabani ba huruful huruful ma'ani afwan huruful mabani shine alifun ba'un ta'un ta'un huruful ma'ani su sa da ma'ana amma ma'anan za ka fahimce ta ne in kara da wani abu ce min daga ba za a fahimci ko yin kace daga kasuwa za a fahimta to shi sabanin shi a zuruful makan da a zuruful zaman su fa innaha tahmilu ma'anin mustaqilla suna da ma'anoni da suke nuni zuwa gare shi wa hiya al-zuruf al-makaniya aw aw zamaniya fa innaha wi'a'ul hadath kusan duk wani abin da ke faruwa lokaci da ko kuma bugire abin da suke nuni kenan saboda haka galibin al'amari a gurin suka zama suka zama wato asmani shi sa za ka wani lokaci ma ya ta'arabu maf'ulan bihi za ku tuna da musamman muka baro muka baro wato wannan maf'ulai da salatu mafa'il ai akwai wasu abubuwa za ku ga guruf ne barf ne aka da kawowa so ta'arabu al'asul an an takuna guruf mansuba wannan shine al'asul sai na ganin kamar wannan ai shi ke abin da muka faɗa ba sai mu shi karatu wannan wannan baitin wa idza ma ta'ti ma anta amiru ma amirun bihi tulfi man iyahu ta'muru atiya nace tulfa sun sun yi kuskure ko na ko na da gyara masalin farko ban gyara su da yabi ba muka ce ai daga alfa ne ko alfa yulfi ilfa alqa yulqi ilqa in kuma sulafi ne za ka mai da shi laqiya yalqa liqa lafiya yalfa lifa haka kamata ka wannan da yawa haka ya kamata ya zama so in ka ga in zaka ce ai shi wannan ba bina'ul majhul bane wannan tul wannan tulfi din an ce ne zaka samu ai tajid haka aka fada cewa aka yi wa idza wa innaka idza ma ta'ti ma anta amirun bihi tajid man iyahu ta'muru atiya kaga ta ta ta na na mukhatab ne ai to zaka ce tulqi tunda ba ka ce ana ana samu ne an ce zaka samu an fahimta wannan shine abin da ya kamata ya zama tulfi وإنك إذا ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا لا كسام وند كتي أمرتن شي cewa kare kaza ko za ka samu shi kuma yayi din daga alfa yulfi ilfa wannan wannan hamzan asalin ta ya wuce tulfi man tulfi man ta'muru wannan ilfa'u daga ilqa'u ne yayi hamza ya wuce in ka kama shi zuwa ga asali zuwa mai shi alfa ne yulfi ilfa'un ko ilfun ko alifun afwan mata alifun shi ne wannan ina da alifun shi ne zai zama shi kamar ismul masdar din ilfa kuma shi ne masdar din ila wannan rasu ya mana wannan abu ai kun san ai ina da zawo dai wajen amma dai ai kun san akwai akwai wannan yanda ake kalb na na yawon kowa wata ko hamza a wannan akwai wannan babin ai to wannan lifa wani a wannan babin yake sun yawa ba san me za su kai yawa ba kuma ga sanyi ake yi ba ba wani abin kazanta ko alaikun suna rahmatullah yayi daga shi ya kawo amma dai al'adarsa dai kaɗan yake kawowa ya ce allifa'u bil fathi الخسيس من الشيء وكل شيء يسير حقير فهو لفاء لا شيء لفاء لفاء حقير لا لفاء با لفاء لفاء يقال رضي فلان من الوفاء باللفاء أي من حقه الوافر بالقديم وألفاه وجده وألفاه وجده دا ما كما أنا شيني إذا تكلمنا ألفاه أي وجده ألف يلفي إلفاء آه، to shi kenan na ganin sai mu sai mu wannan eh, wannan ka- kamar sanda muka muka wannan akwai abin da kamata mu dan duka fadan su ban fada ba ana ana binul jana wa qalla'u thanaya mata ad'u al-imamata ta'rifuni ta'rifuni menene alama jazma a nan a ciki ya kamata da mun da mun tattauna wannan ni zan da ina ji na ji ba mu tattauna ba da wani kuma aka tafi ba lalle ya ya gane da aka dosa ba eh alamar alama na jisma eh haske ya wato ya wato ai ya kamata ko na wuce ku ku tsaya ku da dalilan wani ba zai lalle ya gane ba harfin nun wani nunul khamsa din ita an share ta ai eh nunul khamsa an share ta wani nunul din wancan nunul nunul qaya ce kawai tsamanin nunun ce ta ta khamsa nunul qaya ce wanda ita ma akwai wani wuri ma da na gani dauke khalilayya anna ta'tiyani ta'tiya ita ma da nunul khamsa ce ma'rufa wannan alifin alifin tunaini ce so wannan dai shine dai jiya ka Muhammad ka tambaya kan kan kan fi ghadir al-azmani in ka duba Bukhari sai hadin ka zaka ya ce maka baqiya aw ma ba zabara ya zuburu wazni dakhala ya dakhulu a wajen baqiya baqiya min az-zamani aw ma ba min az-zamani dama na ce maka kalma ce ba ta biddi ba mu da. kalma ce ba ta biddi wato in ka ce ba ta biddi a larabci shine kalmar da take da ma'anan ma'anarsa kuma yake da kishiyar ma'anarsa a cewa asar nadamata ko sun asarta ko kuma sun bayyana ba ta biddi kenan larabci ke- larabci ai shi wani yare ne wallahi tallahi su dabar hmm kamar rahiba yawo to ka fi shi ma wanda ba shi wani galibi wani wani ta'addi ne akwai wanda za ka gasa masu ba ba ka ta'addi kawai su ci yaƙi za ka duba kan kamar wani lafazi din nan lafazin shi gabara ya kabu kawai lafazi ne kawai lafazi ne kawai za ka gan shi lafazan lafazan za ka za ka sanye shi saboda haka kawai siyaƙi shi zai bayyana maka da wannan eh suka ce gabara shay'u ay baqiya wa gabara aiban maba sai suka sai zo maka yace maka wa huwa min al min al abadi wasu ce maka min al abadi shine ke shine ma'anar kine kishiya yawa fuska biyu ke dauka shi to kalmomin suna da akwai irin su irin su a larabci sai ku wannan eh ai je mu yi ayyuko ayyu litta'yin ko zai zama istifham ko kuma shi ma kamar yadda ka faɗa istifham kamar aina ce ko kuma ah, jazima allati tahtaju ila ila ila jumlatayn gashi sai kawo lil aqil da ghayr aqil da sauransu yau zamu shiga iqtiranu jawazi sharti bil fa'i insha Allah ta'ala yace iqtiranu jawabi sharti bil fa'i lokacin da wato ake gwama jawabi na sharadi jumla sharadi da aka wato jawabinta sai a gwama shi da fa'u yajibu iqtiranu jawabi sharadi wa jazaihi bil fa wajibi ne a gwama jawabi na sharadi shi- jumla jumla sharadiyar aka wato jawabinta da sakamakon wannan jumla din aka kawo da fa'un idza ma kana al jawabu la yasluhu ai idza kana idza ma ai idza kana wannan ma in ƙari ce duk ka zama bayan iza ta ka ɗauki ta fa'ida kawai da ƙari ce ba wata ma na fiya bayan iza ba fa izma ba kuma a, iza ma babu wata babu wata ma bayan iza da take zuwa face ƙari ce idan ma kana jawabu la yasluhu an yusta'mala shartan idan ya zama shi jawabin ba zai yi amfani da shi a matsayin wato eh, wato sharadi ba idan sun ce idan la yasluhu an yusta'mala آه، جوابا للشرط كما وانا يا فدا cewa almuhim da mun gane galibi suke magana abinda suke magana idan ya zama ba zai ba zai yiwu jawabin sharɗi ya zo bayan adatar sharɗi din mubasharatan ba to dole sai an haɗa shi da fa'ul jaza'i din fa'ul jaza'i wanda tare da jumla din wanda jumla sai ta zama kuma fi mahallin jazmi an fahimta yawwa وذلك في المسائل التالية وأنا شيني مسألة لي ما سلوها الجملة الاسمية يكن ذو جملة اسمية يكن ذو طلبية يكن ذو جامد يكن ذو كما جملة جملة لن سلوسنا دا واتو سيسي اقتراني دا ما نافية كو لن نافية كو قد ko kuma wato saufa wannan duk gashi za mu zo mu faɗe su aljumla al'ismiya amma an gane mai ake faɗa ko yawwa abinda yake magana shine idan ya zama na kaga ai nan ka ce ne ai wannan da yake ayyan tu'ashir tu'ashir kaga ba kawo fa'un ba kuma kaga ka kawo jumla sharqiyya din ka kawo jawabinta to a zo wani lokaci zaka sai ka sami jumla sharqiyya din sai ya zama ba zai yiwu ka kawo ta kai tsaye ba sai ka kawo fa'un yawwa a wajen jawabin sharɗin shi ne kamar ka ce idan lam yasihha wuqu'u jawabi sharɗi ba'da adati sharɗi mubashiratan wa jaba iqtiranuhu bi fa'il jazai eh ko rubuta shi wal fa'ida idan lam yasihha wuqu'u jawabi sharɗi ba'da adati sharɗi mubashiratan mubashiratan afwan mubashiratan وجب اقتران اقتران الجواب بفاء الجزاء وتكون الجملة في محل جزم إذا لم يصح وقوع جواب الشرط بعد أداة الشرط مباشرة وجب اقتران الجواب بفاء الجزاء وتكون الجملة في محل جزم kaga anan a ce maka aka yi fi mahallin jazmi jumla da ta zo bayan ta bayan fa'ul fa'ul nan wannan fa'ul fa'ul jaza'i din ana kiranta fa'ul jaza'i to jumla ta zo bayan fa'ul jaza'i mun fi'ili mudari ne ba ba fata yin jazmi fi'ili mudari kun fahimci me suka faɗa mafu bari ku gama kun gama kun kara za ku sami ta a yawan lokaci in kuka dan sami fa'ida kawai ka rubuta sai ku ci a gaba to ana idan lam yasihha wuqu'u jawabi sharti ba'da adati sharti mubasharatan wajaba iqtiranu الجواب بفاء الجزاء وتكون الجملة في محل جزم والمقارنة لما تود الفائدة ولا تجزم الفعل المضارع بل تصبح الجملة بعدها في محل جزم بل تصبح الجملة بعدها في محل جزم فلا يصلح الجزم ها هنا لا ظاهرا ولا تقديرا to guje ku abinda muke magana idan ba za ka yi ba zai yi ka kawo jawabin sharɗi ɗin bayan a dace sharɗin da ta biyo baya ba kamar in in ta akul akul kaga wannan a dace wannan ya biyo a dace sharɗin da jumla sharfiya din kai tsaye jawabin sharfin ya biyo baya kai tsaye to dole shi wannan wato jo- jo- jawabin sharfi din ka dan fara mishi fa'un da sai kira fa'un da zai sai ka sa mishi fa'un da daga gabace shi sai jumla za ta biyo baya ta zama kamar ita ce fi mahallin jawab din jawabin sharfi amma ba ita ce jawabin ba an ji a wajen ma- su- suna cewa wannan shine fi mahallin jawabin sharfi domin dole sai ita ce za a kawo mata wato cikamakin wannan jumla sharfiya da jumla din a lokacin sai ta zama fi mahallin jazmin ba wai zahiran ba wai za ka ga jawabi ne eh, jazma din za ka ganshi zahiran ko takdiran ba sai da kace fi mahallin jazmin sadaka a fi'il mudari a wajen a wani lokacin ba za ka mishi wato eh, zai tsaya akan rufa'ansa zai tsaya akan rufa'ansa ba za ka mishi jazma ba sai bal amma an ka tashi zaka zo ka ce mishi ne fi mahalli jazmin da yake a wurin tunda wato shartiya ce ta gabace shi an fahimta yawwa so wannan shine ake kira j- madi'u jumlatu jawab sharti khilaf al-asl madi'u jumlatu sharti khilaf al-asl shine kitab yajibu qiranu jawab sharti waja يجب اقتران جواب الشرط وجزائه بالفاء إذا ما كان الجواب لا يصلح أن يستعمل شرطا وذلك في المسائل التالية لأن ذي كامك مسائل لهم kamar dai yana son ya magana kan kan jaza din tunda idan magana kan jaza ne sharadin shi dama ya riga ya tabbata ai sharadi ya riga ya tabbata yanzu jaza ne bai tabbata ba to sai zama ba shi wa a kawo wato jawabin sharadi sai dai a kawo mishi jaza din sa wato wannan shine jaza amma ba zai zama jawabi na sharadi kai tsaye ba shi yake cewa wa zalika fil masail at-taliya wannan shine a masalolin nan masu zuwa akwai al-jumlatul ismiyya akan sami a ci- a cikin jumla ismiyya jumla ismiyya in ka gara ma zaka iya hadisi kace kaman jumla qalabiyya jumla qalabiyya zai iya zama aiki gashin ismiyya da qalabiyya shine dai al-amr an-nahy wa al-istifham ba shine ba jumla ismiyya daban مثل قوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير كذا وإن يمسسك فإذا جواب شرط هذا باب babu don jumla ce ta zo kawai fa huwa ala kulli shay'in qadir yazo to kaga wannan shi jaza'i ne kawai eh wannan wato wannan fa'un fa'ul jaza'i ce saboda haka fa huwa ala kulli shay'in qadir wannan dole sai ka kawo fa'ul a wurin tunda jumla ce ismiya ka kawo ka mata sharadi a farko kuma babu jawabin saboda haka jumla da ta zo wanda zaka hada ta da ju- shi wannan jaw- shi wannan sharadin da zai zama jaza'in sharadin dole ka kawo ta fa'ul wannan wujuban wujuban akwai inda da yake zama ba da ba wujub amma dai nan wujuban sai an kawo shi an gane shi ko sai kuma aljumla qalabiyya jumla qalabiyya jumla qalabiyya ah, balaga shine duk wani jumla da take da alaka da wato umarni ko hani ko kuma tambaya in sami'ta almu'adhdhin fa a'limni in sami'ta almu'adhdhin ba za ka ce in sami'ta almu'adhdhin a'limni ba sai ce in sami'ta almu'adhdhin fa a'limni in ka ji mai kiran sallah ka ka sanar da ni mata khasamtahu fala tu'atib al-mukhasim al-akhar fala tu'atib kaga shi ma wannan ah, ah, ah, wannan ah, ka kaman sh- sh- sharadi ka kawo hani kai hani ka kawo hani ka zo da shi afwan hani hani ka zo da shi. ai fala tu'atib amma ka kabi bi kabi ya biyo bayan kuma jumla shartiyya in sanahatil fursa fa hal tazuruna kaga wannan istifhamiya ce istifhamiya ce jumla ce istifhamiya ta biyo bayan bayan wato sharadin an fahimta to waɗannan duka a wannan yanayi duka za ka yi musu za ka kawo za ka kawo fa'ul ɗin ka ɗanfara su da wannan jumla ta biyu da ka kawo wannan kai da fa'ul jazai shine kawai in yamsaka bi khairin fa huwa ala kulli shay'in wa in yahzulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di ka bi yansurukum ba a- kun lura Eh.
yansurukum saboda shi a bayan ka tashi kuma ka kawo wannan fa'ul da za'i wannan jumla din da suka zaka tafi mahallin jismin ne yanda kake yi ma wato hatta aljarra da su da su da su lamul juhud in ka gama komi kace in ka gama komi sai ka ce wani fi mahalli wannan eh, fi mahalli jarri bi bi wannan lam- lamul jaza'i din lamul juhud ko kuma ko kuma hatta din fi mahalli jarri bi hatta a can da muka faɗi eh to kuma ana shi mun zaka tafi mahalli jazmin kuma Eh, haka za ka yi mahallan ka gaba takariran ba in bai zama takariri bai zama takariri kuma ba zai zama kuma zahir ba ba sai da tsara kai yaso kuma zaka fade shi a wurin um yace kuma wajibi wato wannan jumla ɗarabiya na'am kuma wajibi sai in an kawo irin da sai an sai an kawo eh inda jaza'i ne sai an kawo mata fa'ul sai an kawo mata fa'ul akwai inda ta kan saba ma ba a nan wurin ba nan dai ran wujuban ne dole sai aljumla alfi'liya alfi'liya allati fi'luha jamid haka jumla fi'liya jumla fi'liya wacce take fi'ilinta jamid ne jamid shine wanda ba mushtaq ba مثل قوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك wannan jumla fi'iliya ce fi'iluha ne jamil ne kuma jamil ba ina fi'ilin yawwa kaga jamil ne wannan ba daga wani abu aka aka aka ago shi ba to ju- to amsan da zaka biyo baya ja- da za din da zai biyo baya shine wato shi ma zai zama akwai fa'ul fa'ul za ta za ta akibance shi an fahimta wannan fa'ulin ita ce take wato zai zama sadau fasila tsakanin wata jumla da wata jumla in ba kamar yake zama za su zai zama jumla ce musta'anafa munqati'a babu an ba an fahimta ita wannan fa'u ne ita ce take hada su ta- su zama su zama suna da alaka da juna kamar mahama ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin wannan ta'tina shi ma kaga jumla ce jamida ai mun fi'ili ne jamid ta'tina kamar kaga da aka yi ta sai aka ce fama nahnu laka wannan musamman ma ya zo bayan ma babu shirashe zai zo a gaba ya zo bayan ma aljumla fi'liya allati qarana fi'luha bi qat jumla fi'liya wanda wato fi'ilinta ya tsamfaru da lafazin qat misal qawlihi ta'ala wannan zai zama fi'il mudari zai koyi zama fi'il amri eh, fi'il madi zai zama fi'il mudari zai zama fi'il fi'il madi amma su anan ga sun me suka- sun kawo mana fi'il madi ne ko fi'il mudari suka kawo mana in yasriqa faƙada saraka akhun lahu min qabl kaga wannan in ya sirik wannan fi'il mudari'i ne iqtarana bi qad ko to yanzu ba ka ce in ya sirik qad saraka akhun lahu min qabl ba sirik ce faqad saraka akhun lahu min qabl akwai inda ake sharewa sai a taqdiri akwai inda ake sharewa musamman wajen qad kada wani lokaci ana share qad din sai dai a taqdirin sa amma dai fa'ul ne ita ita za ta fa'ul za ta zo kamar in kana kamisu kudda min min qublin fa sadaqat eh, faqad sadaqat faqad sadaqa wannan shine takdirin faqad sadaqat to wannan ana iya kadin bata zo ba amma kuma zaka yi takdiri sa musamman in kaga jumla ce wato da ake tabbatarwa wanda baka a siyayin jumla ma tabbatarwa ce ko baka ce karba to zaka kawo kadin aure to lalle yayi gaskiya in dai wato wato kaza kaza kaza to lalle yayi gaskiya to kaga shine fa sadaqat Eh, ta yi gaskiya kuwa to sai eh, aljumla al- alfi'liya ana tattara na fi'ilu habi sin au saufa shine wanda shi ma ya damfar da sinin ko saufa مثل قول تعالى وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله هذا نن فسوف shi ya biyo bayan shi wannan jumla shar'iyya din to sai ka kawo fa'un auren ba ka ce saufa kai shi wuyan wa qawli ta'ala wa in ta'asatum fasaturbi'u lahu ukhra هذا قساء سين سين تنفيسية تنسيحية تنفيس shi ma wannan duka suka ce idan ya zo haka za ka daga kawo shi فقد ضل سواء السبيل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل kaga shi ma ومن يتبدل فعل مضارع ne wannan yakan zo ku fi'il madi ko fi'il fi'il mudari sai akwai na shida aljumla alfi'liya almanfiya bilan jumla ce fi'liya ko mu- madi ko mudari amma galibi lan kaga dama mudari ne ne bayan ta yi a jumla fi'liya manfiya wanda zai fiye aka share ta da lan to ita ma za ka samu tafawul a wurin تواشل kaman wama ya fa'alu min khairin wannan ma din kaga ita kanta ai- ai wato jazima ce da jumlatai ne ko to kaga yanzu babu ɗayan jumla din sai a- sai dai abin da ya biyo da shi ne lan ya- lan yukfaru to sai ka kawo fa'ul a wurin wannan fa'ul jazai ta lan yukfaru wannan shine abin da ke akwai in kuma a in kuma ma- in- eh, wannan kaga ma ce ta ta riga ita ma ko ma ta riga ita sai kuma lal kuma ta bibice ta Eh. sai aljumla fi'liya almanfiya bi ma sai jumla fi'liya wacce take mata da ita aka kore din ta biyo bayan jumla jaza din kuma ma ta zo ta ta kore ta misal qawli ta'ala fa in tawallaytum fa ma sa'altukum min ajr fa in tawallaytum fa ma sa'altukum min ajrin kaga wannan ta- ma din ai lafiya ce wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim habiba shi ma kaga wannan ma din lafiya ce eh man kuma shartiya ce amma idan ya zama manfiya ne bila ko lam wannan shine istifna'i in ya zama da misali ba kaddara ba qur'ani bane ana kace fa in tawallaytum a ba kaddara wani lam ba misali za mu kawo ai, a, wanda za a kawo lam ko la lam ko la mu kaddara anan fa ma sa'altukum cewa kai fa la sa'altukum kaga la nafiya ce falasa ba ma sa'altukum kace falasa altukum ko kuma anan lan yukfaru kace lam yukfaru ba ko ko lam yukfaru tunda ai la shari nunu nunul khamsa din eh lam yukfaru in ka faɗa haka to kaga akwai harfin nuni ai da akai to tunda akwai harfin nuni kuma wato shi ba ma shi ba kace falam yukfaru sai da kace falan yukfaru fa'un tana alaka da lance lam ta gabanin ta to to ba ka sa ni fawon za ka ce wata fawon an fahimci abin da nake son akai wannan ita kaga an kawo lan an kawo ma annafi ya tayi ko to in ka in ka cire suka ce la ko lam to lam lam ta kula alaiha alfa ita fa ba ta shiga ba ta shiga kawai sai ka kawo jumlan isu kadai in tashrif fala ashrab ma'ak in tashrif la ashrab ma'aka ban fala ba in tashrif la ashrab ma'aka haka za ka kawo shi in ku sai dan kuma za ka jumla mutu ana fa sai dai za ka isa ilafin jumla din amma in dai za ka ce wannan jaza'i na wancan nan to za ka mata fa'un ba saboda ita ladin za ta tafi da alai halfa a matsayin jaza'a kamar lamfa in habara zaidun lam yahbur amrun to za ka ce fa lam yahbur amrun ba kaga dai ana amfana kuwa jama'a suna fada to kada abadin nuj'a a ita jumla ba ta dafa wannan la mahalla hamil i'rab ta da mutu abubuwa guda bakwai da ba- da in ka kace la la mahalla hamil i'rab ba za ka zo ka tsaya kana cewa to ya za a yi da wancan da wancan da suka zo Eh, jumla ba ta dafa dama ta daga cikin abubuwa guda bakwai da la mahalla hamil i'rab sabuwar jumla ce ka fito da ita an fahimta ko musta'anafa ko ko ko jumla isradiyya ko kuma wato tawdihiyya da abu- da ake akan kawo duk wanda la mahalla hamil i'rab mawaƙi ga shi nan ya ya waje su ke cewa ismiya qalabiyya wa bi jamidin wa bi ma walan wa bi qad wa bi tanfisi ya rubuta da qala sha'ir jama'a sha'ir al mawadi' التي يجب فيها الاقتران بالفاء فلا تحفظ الا في الضروره الشعريه in ka je ka gani a waka an share to kai sai ka kawo da ita in zaka masara wannan baruwa ce shi'riya يجوز يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره جماع الشاعر المواضع التي يجب فيها الاقتران بالفاء فلا تحذف إلا في الضرورة الشعرية فقال اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيسي تنفي- قد يعني نفهم بالتنفيسي صوت سين إن اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبالتنفيذ
وبما ولم يكن
kaga sai ku sai ku ƙara cewa al-istifna da suke zuwa maganar ladan da ma to babu la babu lam amma in kana manfiyan bila aw lam lam tadkhul alayhi alayhi malfa ka qawlika in tashrab la ashrab in habara zaidun lam yahbur amrun nan ba ta shiga saboda ka jumla a nan da za- jumla din bayan ka gama ka ce falan yi faru in ka zo sai ka ce fi mahal jazmi
نعم
bari ba
su waɗannan ɗin mm.
da shagari ya faɗa.
eh gashi ismiya ga ismiya ta farko wa in yafika bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir A wai mawaƙi a da.
eh shi ne ismiya qalabiyya wa bi janibin uku ta uku kenan ba wa bi ma hudu wa lan biyar wa bi qad shida wa bi tanfisi bakwai ba guda bakwai ya kawo maka ba shi ma guda bakwai ya kawo maka Mm, tanfis shine na sa- na- na- na saya a kullum fasa turbiyo to sai fi'ilul amri wani ba shi da wani ba shi da wani abin nan a fi'ilul amri wannan shine cikamakin fi'ilai na uku da zamu yi ni fi'il madi ni fi'il mudari yanzu zamu yi fi'ilul amri fi'ili wanda yake nuni zuwa ga wato wani abu da ake son ka aikata shi a zamani mai zuwa amma dai wataƙila zama a zamanin qadim ko kuma الزمن البعيد idan aka in aka yi umarni a shari'a aka ce bi kaza wani ala tarahi ne ko ala ala tauriya a wajen a'immat al-usul wato in aka ce yanzu ku tafi aikin haji da gaggawa ki san mu tafi aka ce yanzu mu yi sallah da gaggawa ki san mu yi sallah aqimu salata ala tarahi ne ko ala al-fawri A kullum da ala sauri.
na'am Sai in dalili ya nuna cewa ba a lokacin eh sama to kai fa da ake ba.
kai kace me kai Mm, shi ne al'asul al-fawr eh saboda ubangiji ya ubangiji yana son masu mashi gaggawa da mukami sari'una fil khairat wa ajilta ilayka rabbi litarda so al'asul fi awamir Allah ta'ala wa amir- wa awamir rasulih an tuhmad 'ala al-fawriyya la 'ala al-tarahi fala yasaru ila al-tarahi illa bi qarina shi wancan kayan tsayin ake hajji ga an faɗa cewa isi ba za ka yi lasa makarina amma in ba haka ba da zarar an faɗa amma ka ga shahid a mutane na kamuka nan ka ga inda aka ce kai kuma an ce kai ne kuma lil- eh, fil mustaqbal qari to wannan shi al'asul a fi'il amr fi'il amr al'asul al'amarin sa ko san wannan abubuwa fa da akwai kuma ganin usul akan su wanda san ninka yautawa dan muna da wurare nan ba ba kan tsaya in ba haka ba wata- akwai wasu abubuwa da suke da alaka da maganar su a sha'ira da sauransu akan su- akan shi kuma duk wani lokaci ya kamata a dinga dan zakulowa ana tattaunawa saboda kusan tasirin ilimin larabci shi kansa wani lokaci yanda wasu masu bidiyoyi suka dinga bi suna kawo su ka'idoji da babu su suna yi musu tozali da da riga da wando amma ahli suna suka bi suka dinga ba kado su wannan abubuwa da akwai wasu bidiyoyi da kimshi a cikin su وهو ما وهو ما يطلب به حدوث شيء بعد زمن التكلم shine abin da ake nufatan ake bukatan a farar da wani abu bayan zamanin mai magana din bayan mutum yayi magana in ka ce ibrid ai kana son ai maka ai duka ne amma sai bayan ka gama magana din ishrab kul qul udrus jahid wannan kaga duka umarni ka bayar ita alamatul amri akwai alamomin fi'il amrin da ake gane shi da shi na farko an yi dulla ala talab ya nuni zuwa ga wato wani abu da ake neman ka aikata shi ka farar da shi min ghairi ziyarati ala sifatihi ba tare da wani ƙari a sigansa ba a sigan shi yadda ya zo ba ya ka gidi wannan min ghairi ziyarati ala sifatihi me me me aka me yasa aka iktisasa su da wannan da wannan jumla ta karshe da wannan wata ibara ta karshe min ghairi ziyarati ala sifatihi ai kana iya zuwa da wani da wata jumla wacce take ba a siga fi'il amrin bane Na.
amma kuma fi'il amrin ne da ta'akkulanna ta'am kaga yanzu kana fahimta ce la tajid sanna mai wannan kaga fi'il mudari'i ne amma bummina fihi ma'na al-amr kaga wannan ba to shi to shi abin da suke magana min ghair kaga amma shi da kazo aka mishi ziyada a sigansa haka ka kawo nunul mushaddada auren to shi a nan shi ke al'amarin ba za ka kawo musu kawai ba ba wani abu kuma yayin da kai magana suna karawa ma'a ifhamil amr a fahimci cewa umarni kake bayarwa in ka faɗa ba saboda shi ma ma'a ifhamil amri akwai akwai abin nan in ka faɗa ce in ka faɗi fi'il amri ne ya fa'idantar amma kuma bai wato fi'il amri ne amma kuma bai fa'idantar da al'amari ba ko da asigan ya zo to wannan ba za- ba zai zama ba zai zama umarni ba Mm. Ah, saboda haka nan an yi dulla ala falal min ghairi jalatin ala sigatihi wato ba tare da kayi wani kayi wani ƙari a sigansa ba wato shi ana fahimtar qalabiyyansa ne min dakhil kalima la min kharij kalima shi kuma kaga fi'il mudari ana fahimtar qalabiyyansa ne min kharij kalima in ka kawo mishi wani kanunin da wani yau ba to shine sai ya me me da aya kawo wahab li min ladunka rahma kaga wahab kaga wannan wannan ya, wato tsala ba kai ake son kai ai ake son ubangiji yayi sannan kuma wato ah, wannan addu- addu'a kenan ba in muka kuma balaga wanda addu'a jumla ce du'a'iyya addu'a ne ake ake ubangiji yayi baiwa sannan kuma ba ai wani ƙari a- a wato sirrinsa ba sannan kuma ce an ya kabala ya al-mukhataba ya zama zai iya karba ba wai dole sai ya ga gan shi ba an zai iya karba qabiliya nan nan qabiliya la tasal la talzmu al-wuqu qabiliya ake magana an ya kabala ya al-mukhataba ya karbi ya al-mukhataba am qala ta'ala fa kuli wa shrabi wa qarri ayna zaka ce fa kul aiko da ana qabiliya din kace kul zai ce ka ce kuli zaka yi cewa in zaka cewa wa- wato kul zaka ce kuli saboda haka nan qabiliya ake magana dan fa'ida guda guda biya kawai ina ɗayan to akwai na uku za ku tunawa sai da watakila abin da bai kawo ba nunu tawkidi nunu tawkidi galibi suna musharaka da shi da fi'il amri fi'il mudari'i to amma kuma ai shi qabuluhu nuna tawkidi ma'a ifhami amri suke faɗa su shi ya karbi nuna tamkin din amma kuma a fahimci umarni aka bayar kaga la ta'akulanna shi ba da lafazin sa ne ba in ka ce la ta'akulanna kaga shi a lafazin sa ma ba na ba sai ga ne na amr ba na amri ba shi fahimtar sa akali to amma shi gashi a lafazin ya zo da amri sannan kuma ya ka ya ka- yana karɓi nuna tamkin nuna tamkin kuma gashi kuma yana ya ya ya wato tana fahimtar al'amari a a- a cikin karan a cikin karan kanta ita kalmar ba a kharijanta ba ila kun fahimci abin da su malamai kyau dan qawlu ne nun tafidi saboda wani lokaci ai ana samun asma'u fa'il amri ba ana samu ba ana samun asma'u fa'il amri kamar su sah eh, ma da sauransu yawa kaga wannan asma'u fa'il amri ne amma fa ba zo akan siga fa'il amrin da aka sa- da aka san su da shi ba kamar wa kamar ya Ah, to me to me me yasa me yasa ba ka san nun tafila din ba za ta karba za ta karba za ta- za ta karba ina ba san tunani ma mm, aya bukata tana da yawa wannan inda wannan ne ai za ta karba Mm. ai ko da ma sun kawo maka shi ana fa'ida mala ce ga fa'ida wala budda li fi'li al-amri an tajtami'a fihi al-alamatani dole ji a samu alamomi guda biyu فلا تكفي دلالة الكلمة على الطلب تصبح فعل الأمر فعل أمر با بلا بلا يكون دان كلمة تنا فإنت طلب با تنو فعل أمر فكلمة لتخرج أنا كذا لام لام الأمر جايكو لتخرج كفتو ليس فعل أمر با فعل أمر لأنها دلت على الأمر من لام الأمر من خارج الكلمة إيه، ولا من صيغة الكلمة ولا من داخلها ta nuni zuwa ga fi'il amri ne daga lamun amrin da aka kara mata wa laysa min sigatil fi'il ba daga siga ne fi'ili ba wa kalimatu nazal hazar ala wazni fa'al haka za ku kira shi ba nizal ba fa'al ala wazni nazal nazal shine ya ce a sako hazar a kafa kafa tadullu ala talabi inzil ah, yana nuni zuwa ga wato ah, wato bukatar aka aka ce wani sako kuma zaka ka ce nazali kar na manta ban ce bai mushi fari kasa ba nazari za ku ce fa'ali nazari sai ah, wannan hiza- hadari ne- wa- wani ah, wani a me yake a cikin tasrifi wani babi ne yake da shi kusan bab- babuka tasrifi guda shida Eh, nasara yansuru barara yasribu wani a wani babi yake eh fasaha hada ko Ah, ko abin nan din yanzu ha- yanzu hazara kake cewa fil ma'dil madin
hazari din a shi yanzu misali da- daga fa'ala yaf'u- yaf'ulu ne ko fa'ala yaf'ilu ko fa'ila yaf'alu sun ce daga fariba ya farabu eh daga fa'ila daga hazira ya hazaru to fariha din eh fariha eh, daga fariha ya farahu in in ba wancan ne ba Eh. to yake cewa ah, ah, hazari tadullu ala talab ah nazari tadullu ala talab inzil sai kuma ah, ban san me yake samu a gaba ba Ko- lakinnaha la taqbal ya al mukhadaba sai da ba ta karɓar ya al mukhadaba fa hiya laysa fi'il amri kaga ba fi'il amri bane bal ismu fi'il amri ismu fi'il amri ta'ti ma'na al amr la taqbal an nun wal lokaci na'am Eh, ba sa karɓar nunin yawa da wani lokaci muke son ma'anar ƙara nunin nan da wasu ba sa ƙara da waka zalikal fi'il eh wannan na ce ihd- ihdar kenan ko inda muka ce fariha ya farahu yayi eh inda ihdar eh, hadira yahdaru ihdar kuma nan su waɗannan isin na'am sai al'amuran eh
dole sai ya mutu kusa a ƙarshe ba a iya cewa na zaɓin ba a wannan ai sun zo ne a sikatin sun fi al'amir ba wai shi kakai kiyasa shi da wani kawai saba'i ne su da ba ka fada an fahimta Sama- nazari fa'ali akwai wanda su a su a wannan babin suke akwai wanda kuma su kuma suna babin ma sa zaka zaka fade shi ka sa mishi wannan ha'u sakatu ha'ul waqt kaga sa ma akwai wanda kuma za ka gan su kaman hayya irin wannan duk su suka ya danganta isu asma fa'il amr sai gani suna da ɗan yawa ya danganta دونك معناه خذ هاك الكتاب shi ma dai khub so wani lokaci ah, su ah, wato waɗannan abubuwan ah, shi ka yi su akan yadda suke yadda suke din yadda larabawa ke yi har aka ji aka fitar da ka'idansu shi ya fi alheri to za ka in ka ce na za in ka yanzu ka ga ai za ka larabci in a kalmar zai iya zaka nizal ai kaga ba su cewa nizal inda a ce isin fa'ila mun suke magana sai ce nazar amma kaga za ka cewa nizar bai kasirin no ina ba ma yana daga cikin yana daga cikin wato wannan eh, abin da yake ya halatta a mishi tasrifi da a yau dai katin da uraje muke gaskiya ko ko me jawo suka yawa to ga dai shan amma dai haka wanzu amma za a sha wuya bari ga babu kyale shi galibi wa dai taba kokari je karanta muqaddima ta ta muktar siha kaza su mutanen nan fa akwai su da muqaddima mai wahala muqaddima ta kanta ilimi ce mai zaman kanta wasu zawabi da duka faɗa ya akwai wasu al'abuwa ba a sitta da ya faɗa babu al'awwal na fa'ala ya fa'alu ya fa'ulu bi fathi al'aini fil madi babu thani na fa'ila fa'ala ya fa'ilu babu thalith na fa'ala ya fa'alu babu rabi na fa'ila ya fa'alu babu al-khamis na fa'ala ya fa'ulu babu sadis na fa'ila ya fa'ilu ina ganin kamar idan muka zo tasrifi insha Allah in dai ban manta ba ko mun ga mun ga kuma lokaci bai kure mana ba wataƙila za mu ɗan bi su mu ɗan yi ɗan tariki a kansu Eh, su ma kansu wasu ilimi ne masu zaman kansu kuma ba lalai ka same shi a a- a littattafai na kurkusa haka ba waka zalika fi'il taqumina mu dawo karatu waka zalika fi'il taqumina dakhalat alaiha ya wal mufaba lakinnaha la la bi sawu la yadullu ala talab fa huwa fi'il mudari haka zalika fi'il taqumina kaga ya wal mufaba ta shige ta ai alakin lahu la yadullu ala talab sai da bayani ne akan talab wa huwa fi'il mudari dan fi'il mudari ne shi sai ka waɗannan su da ihtirazat da wato ya kawo mana shi sa wato ya ya taƙaita da waɗannan dalilai guda biyu an yakmala ya al-mukhataba to amma kaga ya ya karbi dawul mukhataba wala yadullu ala lam yafham minhu al-amr aw talab to kaga nan da qabulihi ya al-mukhataba ma'a ifham al-amr da ma ya kamata ku ƙara wurin qabul an yakmala ya al-mukhataba ma'a ifhamihi al-amr wa talab saboda takubila kaga ai nan qabila ya al-mukhataba ولكنه لم يدل ولم يفهم منه الطلب an fahimci bambancin ko? ba gane ba? yanzu ka gane ta ƙomila ba ga yawon muhallaban can ka sami ta ba? yawwa in ka samu shi in ka samu shi an mazariya ba to ba ya zama kuma ba ya zama shi ma shi ma ya ne kamar ya kama da da da shi da abu yadda shi ma yake karban kuli ishrabi qarri'in ba ko ya kama da shi ba kama da shi ba ولكن هل يدل هل يفهم منه الطلب والامر to shi kaga wannan shine ya zama ya bambanta shi da shi fi al'amri a fahimta qabulu yunu tafsiru tafsir kusa shi shi ma saboda saboda asma'u asma'u fi'il amri asma'u fi'il amri kaga su كلها تحمل معنى الامر والطلب ولا تقبل النون لا تقبل النون مجيء أحكام فعل الأمر وكنت قلت لنا فعل الأمر فعل الأمر مبني دائما في ما يلبسين أنه ماضي مبني لشيء ما مغرب وهو يبنى على ما وهو يبنى على ما يجزم به مضارعه هو يجزم به مضارعه ana gina shi ne akan abin da ake jazame mudari'insa da shi in ka ce lam ya kul ka ce kul abinda yubna ala sukuni ana gina shi akan sukuni wato ana sukunin zahir kenan ko idan kana sahih al-akhar ya zama ya da wato kubdaccen karshe ومجرد من الضمائر فباب ولا ضمير ده يشي يشي لهو اذهب اركب ادرس جاهد أنا فعل أمر اللي مبني على السكون آه على السكون قال تعالى فاغفر لنا ذنوبنا فغفر تعمل ذنوبهم نبي إذا اتصلت به نون النسوة شي ما دين مبني على السكون إذا يحل نون النسوة نماتا ناوي اذهب اذهبنا ذاكرنا قال تعالى كن وقرن في بيوتكن na biyun kuma shi wannan gurzu da wannan adaba ne ko na biyu kuma yubna ala haddi harfin illa idza kana mu'tal al akhar in zama ya da itilalin karshe sai a share shi harfin illa a mashi wasali da abin da zai dace da harfin illa da aka share aka jara ya jiri ne sai ka ijiri tunda ya unka share sa'a ya sa'a ne suka ce isa da ya du'u suka ce ud'u wa yu'awwadu an harfi al-illa al-mahdhuf bi harakatin munasiba ga shi ma ya faɗa sai a bibici a wato a yi musayan wannan abin da aka share a musanya shi da wato haraka wasan da bai dace da wani abin da aka share rabinsa rabinsa rabinsa shine dama kasara da kasara sune yawo to kaga rabinsa in ka raba rabi shikenan ka kai baka bi tafi da su duka ba larabawa kenan larabawa masu masu hikimomi a maganar su su duk sun iya hikimar su abubuwan su komai akwai yadda suke su ta halusi daga fiqal ko ta'adda wa qawluhu ta'ala akwai wanda za ga su a yaran su ana ba da labarin cewa su Allah haka su kuma Allah ya su da bin wahala a yare to kuma gaskiya wannan baya ta cikin wato abin da ake so a samu a yare duka yare kullun da ta'addu da fiqal ana sa ga kun gaza da su har ku dinga damun kanku sai kun faɗa wasu abubuwa masu wahalar faɗa duk eh to kadar ba ne wajen murci su ba ruwan su to aka Allah yin su za a faɗi ta a saboda haka suna magana za a ji kamar kamar suna dambe suna yaran eh kamar su larabawa gaskiya suna da wannan hikima din Allah ya ba su yare ne da gaskiya ga wanda ba ka sani larabci sai ka sai ka shiga yaran yanzu na turanci da sauransu duk akwai wani garama su da ba idan ka shiga shi ke da za ka ga ka fahimci amma larabci ga shi ya dan sauƙin shiga farko al'amari amma ka zama ka kabarance kuma abin sai baka mamaki kana iya zuwa ka dade ka wata ka'ida sai ka ga- a ce maka ai ka'idan tana da wasu istisna'at ba a wasu wurare ko fadi wa qawlu ta'ala fad'u lana rabbak wa qala ta'ala qul qala in kun in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti asalin fa'ti ko wa in nace fa'ti ba mace bace ba wai na kawo saboda a abin nan ne وقال تعالى ثم تولى عنهم تولاني أي أصدقه سينا أكو يبنى على حذف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة أنا جينا شيء كان حذف النون فيما كما يندى أكي من أنقوانسا إن يزم مضارع إنسى أفعال الخمسة يعني كما اذهبا يعني يذهبان لكم اذهبوا يذهبون لي اذهبي يذهبي آه، تذهبين مم. قال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فاتقوا يتي فاتقون بقى إنهم علامة سكونه حذف النون وقال فقلا من حيث شئتما فقلا بقى فلان بقى وهزي إليك بجذع النخلة هزي يبنى على الفتح إذا اتصل به نون النسو نون التوكيد المباشرة مباشرة نحو اضربن ومثال ك- اضربن العدو ثم سلبن راحته eh wannan ba eh tunda maki ne ko eh wannan wannan ba sani ba sabo za a yi ta ta duba a gani in babu abin da sai mu shiga wannan a yanzu katin ya an warware a katin Mm, to alamar eh, jazmar tana cikin ra'un eh wannan dole su sukuni a wannan nun nisuwa ce eh, nun nisuwa ce wajen mabni wa alif sukuni kawai
لما جئت شنو قال ان كنت جئت بآية بعد بعد شنو دين الأمر Eh, shi ne fi da amuri amma me alama alaman alaman sukunin nashi وانا حمدا a duwa gani mai me suka kawo auren harfu harfin illa suka ce ba harfin illa bane eh harfu harfin illa to mu shiga ko wannan yubla ala al-fath idha tasal bihi nun at-tawkid al-mubashara ko al-mubashara eh akwai mubasharatan fa akwai mubasharatan wannan a ce a ce wato safa mubasharatan la yi la yi safa da shi kai tsaye akwai mubashara a nasa ismin fa'il ne na shi ko abin da kake magana a kansa wannan ismin fa'il ne ko kuma ko kuma ismin da kudu اسم فاعل لما مباشرة ناس نون توكيد اتصل بنون توكيد المباشرة المباشرة ب- ب- بالفعل كده in kuma ka in kuma kuma ta yadda su suke fada suke yawan fada mubashara mustaqbala bai bai bai sai alal alal da ilmu duk kenan al harf gobe a iya lokacin ba zai ishe ba gobe za mu tattauna kan كم واتو الحروف ودلالتها ان شاء الله to gobe ranar wataƙila ranar zai zamu yi rubutu da yawa gobe saboda na ga ba su kawo ba nan kuma gaskiya a musamman in nan gaba Allah ya sa a cikin ku akwai wanda zai yi rubutu ya rika yin rubutu to daga cikin abin da ke kashe da mutane wajen rubutu kuma ko a rubutun turanci ma to shine wanda yanda za a rika sa wurin min a sa an a sa ba yi ba yi ba inda matsala ne ana samun matsala sosai wajen an ka sa min wajen min ya da kuma wani lokaci galibi in aka samu yaranka da yara akwai dan magana akwai akwai bambanci to kace ka dinga yi da yaranka wani sai ma zai yawa yawa wani kaga kamar yanzu za ka dinga yi wannan kusan masu har larabci na masu masu masu jin masu wannan masu eh, yan jarida galibi yanzu in za su in za su cewa in za su ce afina ba sa kawo shi fi afina'i sai ce afina'a kan sun mai da shi ya zama kamar wani kansu kenan laraba kuma a, masu bincike da aka yi wani wani wani wani daga cikin marubuta ma ya ba mu ya ba mu wato wani kalubale ya ce mu je mu mu duba in mun ga a cikin rubutu maganganun magabata wani ya ce a sana'a magani ce babu shi Eh, na tunawa eh, eh, rubutu da na yi na magister ba mu sani umar shi ya mu wannan gyara ya ce ya ce shi za ka kawo a wurin ba inda ba ta kawo ba ta cewa a sana'a larabci da muke mu a yanzu amma ba sa kawowa ina fa fa'ida shi ma kawai lokaci amma wanda rubutu ake yanzu rubutu ake yi to waɗannan suna da suna da muhimmanci ƙwarai da gaske su kansu in ku samu dama ku bi su sosai dilatu al-ahruf din ya zama wajen yanda ya fata ka ce fi ka ce fi wajen ila ka ce ila wajen min ka ce min wajen an ka ce an ba za mu iya kawa duka ba dai amma dai wata ilan mu dan haska wasu daga ciki الحرف لغة حافة الشيء حرفي اللغة شيء بنغرة أبو حافة الشيء معنى حافة الشيء جانبه آه، جانب بنغرة قال تعالى من الناس من يعبد الله على حق daga cikin mutane akwai wanda yake bauta ba Allah a gaba shi ba zai shigo ciki ba ya iya dan ya da ya iya da shi ya shigo cikin asali kafa a gaba gaba yake in an sa fitina ya fita ce ya fasa shi wannan addin talauci ma ake yi. ko mun kudi ake babu da muke addinin uku wai kamar ai ba su ba su damu ne wa cewa wai ai wai ku ba ku damuwa da da da wa- masu shiga addinin nan naku su in sun shiga su su in sun su wato a wai idan sun yarda ba su kudi ba su gida ban ba ba su ce kai kaga mu ba ba mu wa wa ba mu to wani ba mu mu wa ba mu ne za ka yi da Allah ka yi da Allah kawai kaji kuma ana jin talautin ya ishe mu kuma su kana magana su annan annan kana magana su yanzu su shiga 150 200 suke hukuncin duniya baki daya saboda haka ana da ana taimakon su daga wasu samfita da nuna ba ku ganin su sojin koyi suna taimakon su da shi da kuɗi da waye kuɗin ku nan ku za a cire kuma a bafu a basu da kwana kuna jin tarabi na cewa wai za a zo a yi- ya ba gwamnatin fannin su yan wata kasan sa magana cewa za su gina musu kaza su kaza su kaza ko su kuɗi a kaza za a basu da mu wace wani wannan da za ka ce hawan ya musu ya shiga musulunci sai mun sai mun sai mun shi gida waye waye samu wani gida ko dai ba kai daga ce a ce a taimako a tabamu a ijtimai amma ka ce wai sharadin kenan wai in ya shigo musulunci sai mun shiga za to wala sai dan zai bar musulunci ba ai mu ba mu mu ba mu ne maka kallon mushi addinin ba ko dai karba saboda Allah ko ya ki karba shi shi ya jiyo kamar da abin da za a faɗa ne game da arna arnan kasar na a ce a ce wai su suna mana wayo to mu ya za su mana wayo ba mu mun dogara ne fa kawai da kyakkyawan halin mu kyakkyawan zuciyar mu su kuma suna zaune da mu wasu can suna zuwa suna can suna musu nazari suna musu suna musu rubuce rubuce suna gaya musu ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi su kullum rayuwar su marketing ciki mu yanzu nan kaga dan sallah ta buɗe ko ina muke ina yi wa'azi buɗe ko ina muke yi musa ka ko wa'azi su kuwa in za in za su yi waka za su yi sirrinsu za su yi asara da su kuma sun tana ciki duk coci wata waje ne mai kusan kamar kace cultism a wuri a wurin za ku je ai kwanan nan wata wata bastard uh, bastard child na na tsohon tsohon wannan wannan wannan pastor din da ya- da ya mutu ba sunansa ne a gurin fasa fasansa wanda mai a wanda mai warkar da mutanen nan a Najeriya yake Lagos kai sunansa nan wato a kurka bi fa kar ku dinga zama fa kuna yin bacci fa ba ba ku san labarai kurka bi kusan wato ya shi ta dinga dinga tana wuce asiri ba irin ba irin zafi zafin da ba sa yi da wasu abubuwa kusan kullum kawai wat- an mai da addini ya zama kamar wani wata haja kawai sila banda kawai eh, wato cutar da cutar da yarinya da ya riga yi ka ha- yarinya da jinin ka kuma ko da yarinya ba ta halal bace amma ka dinga cutar da ita cutarwa mai mai mai mai zurfi bibi suka dinga hira da ita ya mutu ta yi cewa ba wani wali bane ba wani mai tsarki bane kaza kaza kaza kaza kaza kaza ga abin da yake ga abin da yake ga abin da yake ana yin kaza ana yin kaza ana yin akwai wasu dakuna da ake yin kaza kuma duk cocin da haka suke da haka suke Allah ya kyauta آه، اصطلاحا كلمة كلمة دلت على معنى في غيرها ولم تقترن بزمنه abin da dai suka dinga faɗa a baya kalma ce take da ma'ana a karan kanta amma ba ta da wani ah, wata take da ma'ana an dafa ta da wani da waninta ba wai a karan kanta ba ko ba ta amfani da zamani ba misal hal fi an lam ga ina ya kawo maka Han- hal fi an lam insha Allah za mu magana kansu wa alama alamatul harfi alamun harfa ويتميز الحرف بأنه لا يقبل علامة الأفعال ولا علامة الأسماء shi ta inda kake gane shi kawai shine ba shi da wani alama na fi'ili ba shi da alama na suna shi ba shi da wata alama tsayayya Eh, shi ba shi da wata alama yau ka gan shi mabni ala sukuna hal min wa- wata rana ka gan shi da da- da wani abin kuma Eh, hukumuhu al-huruf mabniya su duka mabniyai ne ولا محل لها من الإعراب ما في له محل الإعرابي شيء شو حرفها ما في محل الإعرابي ما في له محل الإعرابي وأنا وت... shi kashi ya mai wannan mai suke nufi mahalli al-irabi mahalli al-irabi yana da ma'ana fa ba wai yanda mutum suke tsammani ba almuhim dai abubuwan da suke da mahalli al-irabi su ma bakwai ne malami malami suka fi kawo abinda ba su da mahalli al-irabi su ma bakwai ne to wannan ya daga cikin al-huruf al-mabniya mabniyatun wala mahalla hamd al-i'rab ku dauko wannan to yanzu ne aka da dai ban duba ba ba dai na san dai ba ba ne sai yake ba bari in ga muku shafin wannan lissafin da iraq kun gaji ku? eh bari zai zan fi kusa wurin gani shafi na saba'in da da uku da kuma saba'in da biyar ya fara kawo wace aljumal allati laha mahallun ta da mahalli al'irabance shine idza waqa al khabar ka samu khabar ko halan ko wasu idan maqulun bihi ko ya zama mudaf ko ya zama sifa ko ya zama jawabin sharti ko ya zama tabi al jumla allati laha mahallun fil i'rab wannan sune wanda suke kun ga wurin ko kun ga wajen? shafi na saba'in da hudu saba'in da uku ya karanta yanzu sai jumla wanda ke la mahalli laha la mahalli laha shine al-musanafa da muka faɗa yanzu hudu inda ya sha a kawo akwai al-musanafa أين الجمل التي لا محل لها محل والجمل التي لا محل لها haka bayan ya gama kawo wasu abubuwa da ke alaƙa da al'adar wani ma'adud can to bayansa sai idza waqa'a sila idza waqa'a jawaban li qasmin idza waqa'a jawaban li shartin idza kanat jumla mu'tarada idza kanat tabi'a li jumla la mahalla laha duka shi ya kawo misalan su sai ku duba haka gashe ma ya kawo jumla tafsiriya to waɗannan su ne jumla wanda suke la mahal la mahal da kuma da ba la mahal la hamil ihra kun ga wajen ko to ku je sai ku ku je ku yi nazari in ku yi na- in ku yi nazarin sa gobe in muka zo inda lokaci ba dai ba wai alkawari muka yi ba inda lokaci sai mu tattauna su eh. saboda gobe ana arufin mabanin ba lalle arufin mabanin ina son mu dan yi su da dan- da- da- da- da dan yalwa amma inda lokaci ko sai mu shiga sai mu dan tattauna su um sai al da ne al aqsamuhu shi harfa sun kasu yan kasu bil harfu ila qismaini sai ku raba sun ce sun raba sun hade qismaini ko yan kasu bil harfu ila qismaini ya kasu kashi biyu akwai qismun mukhtas wa qismun ghayr mukhtas alƙismul muktas wanda suke da wato su a kusa da wani adi na musamman suna da wani gida da ana aka san suna da wasu alamomi ko kuma suna da wasu wanda suke hudda da su wayan hurufu na amila su ne harfofi wanda suke wato suke aiki wayan kasmi la kasmaini sun kasu kashi biyu kismin ya tasu bil dukhuli ala al asma su sun sun ke bantale da shiga cikin wato sunaye wa hiya huruful jari kamar huruful jari kamar mithl fi an min ala wa ila wal ba'i wal lam qala ta'ala wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun wa fis sama'i as-sama'u kaga suna ne harful jari akwai kuma al hurufun nawasikh التي تدخل على المبتدا وانت تيجي شغال في المبتدا والخبر ده خبري لان هو كبر ابايا وهي ان ده ان كان ده لكن ليس ولعل وما العامل عمل ليس واخواتها وهي ما ولا ولا تا وان wannan duka kaga su ba suna shiga cikin su suna shiga cikin almutane da alkhabar din su akida suna shiga ne suna canza hukuncin mubtada da khabar ko yawa su yasa cikin su annawasikh to waɗannan su ne al wato ismi al-muqtasu bil asma قال تعالى ان الله غفور رحيم ايه ان الله سنتي ان الله قسم يختص بالدخول على الافعال sai kuma bangare da suke da sun keɓanta ne da shiga cikin cikin fi'ilai wa ahammuha daga cikin muhimmai dai anan ya kawo maka muhimmai أحرف الجزم التي تجزم الفعل المضارع وأن تشكي جزم فعله مضارع وهي لم دا لما دا لام الأمر لا النهية لا تأكل لم يأكل لما يأكل ليأكل كو قال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد غير أن يقامك سودك بعض يقامك لم يقاو أوكي يقامك لم لم يقاو أحرف النصب كو ana tansibu al-fi'l al-mudari wanda take nasaba fi'li mudari wa hiya lan wa kai wa hatta wa idan wa lan wannan duk bayani ya gabata qala ta'ala lan nabraha alayhi aakifina sai tani annabi al-qism ghayr al-mukhtas wanda su ba su ke manta da wani suna ko fi'li ba wa hiya hurufun ghayr amila su ba ta aiki wa hiya ma yadkhulu ala al-asma'i wal af'al suna shiga cikin suna da fi'li ba su ke manta da ɗaya daga cikin su ba misal kamar misali a harfa istifhami harfa nan guda biyu na istifhami na hal da hamza suna shiga cikin fi'ili yan suna shiga cikin harfi yan suna shiga cikin kuma suna suna shiga cikin al'asuma suna shiga cikin al'afa'al قال تعالى أإله مع الله وانا تين سنة شدة أتعبدون غير الله هذا وانا فعلي وقال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم هذا وانا شما فعلي هل أتاك حروف العطف واهمها حروف العطف سوما wannan suma غير مختص ne mafiya muhimmai daga ciki shine alwawu alfa'u wa au wa thumma da kuma ragowa dai da au duka ga suna su ba ko san suna da dan ma'anonin su ba eh wawun ba zai da fa'ul ajiba ba thumma atarahi to duka wannan insha Allah muka inda lokaci ya ba mu dama sai mu tattauna akan huruful jarri musamman da kuma العواطف منها تقول جاء زيد ومحمد وتقول جاء زيد وذهب وعمر wannan kaga duka wato ghayr al-muqtas ne fa'ida wa qad yadkhulu al-harfu ghayr al-muqtas ala harfin mithlihi nahwu qawlihi ta'ala da ya fada ta alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kaga alifun da istifhamiya lam harafi ne na jazma kashi kuma sun haɗu da juna sun shiga da sun shiga shi ne cewa qad yadkhul harfu ghayr al mukhtas ala harfin mithlihi kaga hamza istifhamiya ce wata lam kuma jazima ce kaga tashi sun shiga juna ita alam qawlu ta'ala huwa qawli da ala ne قالت رسلهم أفي الله شك قالت رسلهم أفي الله أ استفهامية في حرف الجر هذا حرفي حرفي دخل الحرف على على على حرفه وقد يدخل الحرف على حرفين ليش قالت حرف ما أبو دابي ومنه قوله تعالى أولم يهد لهم كم أهلكنا أولم أولم العارفين أبو دابي آه. آه. sau ina ganin sai mu mai yi awa ɗaya da fata inda jami ne duk ya halatta yi jami ne ya halatta za ka yi cewa kalat ko kala rasulu kala rasulu ko kalat rasulu ya halatta su ma a matan ba su ba ƙulani ba eh وقال نسوة يوا وقال نسوة ما قالت ba duk wannan ya halatta a larabci haka zalika ma ko da ma ta nufin ne in ka raba Ina- ina jinka Shi misali su za a yi su amfani da ko da ko da tarihi ko a ka san fa su da zama idan suna magana in suna magana al'asul to shi kuma shi yare ana bukatar duk kafa ya komi ala in dai wani dalili ya sa ne ba a yi ba sai su ce maka to tunda dai ba a yi ba to ga shi kenan ga wajahinsa a larabci amma misali in misali in aka zo lami umanin labs in zai hafa da labs kaga dole ka ka- ka- kafa ya ce ga ta anisi ga ka zakara muzakar ka annas da ma'anas wannan shi ne al'asul yawwa musamman kuma eh, shi wannan asali yakan zama ya zama yana da muhimmanci wani daga sai idan akwai allabs kullum in akwai allabs to ka kawo wani abin da za a sami an fahimce ka to kai yayin da kake magana ba ka zuri shi ne a gane ka ina amfanin ka hahada wasu abubuwa kamar da mayar ne amma ba mayar babu da shi ka kawo da mayar amma in zama ba mayar da mayar an sun yi yawa har a rasa wane ne wane ne aqrabul mazkuri a rasa waye waye sai kaga sai ka sai ka ka bayyana sunaye kamar kuma a balaga akwai abin da za ku ga kusa itnabi za ga wasu za ga wasu cewa ita waye ga waye wannan kai atnabta wannan ka saka lissi tsara da wani itnab wannan kai cika magana a wani lokacin da aka da itnabi shi ake so shine balaga aure aka je wajen yaki eh itnabi za ka yi za ka zo kana musu wani wani jima'i ne ka zo ka ce ka zo ka ce ah, ah, kar ku zakulo daga dutse a ce ka ce ai ko an ko kun ga an cinye mu ko kun ga ba a cinye mu ba ko kun ga mun yi nasara ko kun ga mun yi nasara ba kar ku sako daga dutse kaga kaga wani abu in ba ka ba sai ce maka wanda wanda yace bai gane ba shi ba za ka ai ba za ka abin nan ba sai dan wani sa'ani wani yare ne ko da kuke yi tsakanin ku na sojoji ko na abu sai ku yi wannan amma akwai lokacin da islami shi ake bukata to shi yasa shi balaga shine ka zo da abin da ya dace da wannan bigira in izlabi izlabi in kuma za ka yi takaice ne ka takaice amma ba amfani ka zo kana izlabi a wurin da ake bukatar wannan ko inda aka zo wajen wajen- wajen zaɓe misali wajen zaɓe ka ce za- ka zaɓa wanda kake bukata in ka zo kawai ga yadda za ki yi ke tsohuwar can ga yadda za ki ga yadda za ki to ka zo ka ta gwari gwari kin ga ga shi kaza yanayin da ke nan ake daddannawa in ka daddanda ai haka ake yi izlabi ake yi izlabi ake yi zaɓen ya fi zuwa za su su da mutane mun ga ba mu ganin komi sai jawo shi ba ce a daina to ina gana abinda muka sai mu tsaya nan ko abinda muka rada Allah ya ba mu ladan abinda muka sai Allah ta'ala ya sai mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ta'ala ya biya na bukatun mu na alheri Allah ta'ala ya tuku imin dukkan sharri Allah ta'ala ya tabbata daga daga makan addini Allah ta'ala ya fahimtar da mu addinin sa Allah ta'ala ya sanya wato ya daga addininsa da abin da muke yi na karatu da da'awa da tsara daga addininsa da abin da muke yi na karatu da da'awa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما شاء الله